wannan majalisi ne da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga littafin nurul yaƙin fi sirati sayidil mursalin wannan shine majalisi na saba'in da biyu a wannan yammaci na juma'a ashirin da biyu ga watan rabi'ul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wadda yake daidai da 25 ga watan oktoba na shekara ta 2024 a majalisin da ya gabata muna karanta ayoyi da allah maɗaukakin sarki ya saukar don mayar da martani wa ɗaya daga cikin manyan mushirikai na ƙuraishawan makka sakamakon shaida da ya yi wa alƙur'ani akasin abin da ke zuciyarsa shine alwalid bin al-mughira babban abu jahal ya saurari alƙur'ani daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin da ya saurara sun ratsa zuciyarsa sannan kuma ya fahimci cewar waɗannan ayoyi da ya saurara ba magana ba ne na mutum kuma ba na aljani ba ne ya fi ƙarfin mutum ɗan adam kuma ya fi ƙarfin aljan magana ce daga gurin ubangijin talikai wannan shine fahimtar da ya yi dama mutum ne da allah maɗaukakin sarki ya bashi zurfin fahimta to sanda ya saurari ayoyin alkur'ani sai suka ratsa zuka zuciyarsa ya fahimci cewar wannan ya fi ƙarfin maganar mutum ɗan adam to mushirikai suna jin maganarsa ƙurashawan makka kenan sa'an nan kuma mutum ne wanda yake da dukiya mai tarin yawa maganarsa a bar sauraro ci ana ganin kimarsa to in har ya shiga musulunci to kashi saba'in ko tamanin cikin ɗari na ƙuraisha maka su fa za su shiga musulunci to wannan kuma ƙalubale ne ma manyan mushirikan makka to shine abin ya tsorata su abu jahal tun da shi alwalid bin al-mugira babbansa ne sai ya yi dabara kan cewar ya san yadda zai yi da shi su kyale shi da shi shi ne ya kama hanya ya tafi ya je same shi a gidansa da ya iske shi a gidansa sai yake ce masa ana labarin cewar kana shiga gidan ɗan abu ko hafa shine sai dina abubakar don ka samu abin da za ka sa a bakinka wannan magana dole ta ƙona masa zuciya saboda mutum ne mai wadata kusan a makka yana ganin ba wanda ya kai shi arziki to ta yaya za a yi mai wadata irinsa a ce yana zuwa gidan wani cin abinci wannan kamar an ƙasƙantar da shi dabara ta farko da abu jahal ya yi gabanin ya yi wannan maganar ya ce ƙuraisha suna can sun haɗu suna ƙoƙarin tara maka fi sabilillah suna ƙoƙarin tara maka sadaka sai ransa ya ɓaci ya ce mutum kama na wa isa ya ban sadaka sai dai ni na bayar ya ce to aiko na ji labari ana cewa kana shiga gidan ɗan abu ko hafa don ka samu abin da za ka sa a bakinka sai ce to daga yau na haramta wa kaina shiga gurin dan abu hafa na haramta wa kaina shiga gurin dan kaɗab na haramta wa kaina shiga gurin dan abu kafsha abu kafsha yana nufin yana nufin dan abu kafsha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Abu Jahal anan gurin burinsa ya cika dama suna so su hana Walid bin al-Mughira sauraron Qur'ani saboda in ya ci gaba da sauraron al-Qur'ani to ko shakka babu zai musulunta saboda sauraron da ya yi na farko ma ayoyin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta daga suratul ghafir sun ratsa zuciyarsa wannan karan farko ke to ina ya ga ya ci gaba da maimaituwa sauraronsa ga ƙur'ani wannan yana nuna cewar tabbas zai iya musulunta to shi yasa abu jahal ya shirya wannan makida da makirci don ya kange shi daga sauraron alkur'ani idan ya haka yana ga yayi nasarar hana shi musulunta matakin farko mataki na biyu zargin da ƙuraishawa suke yi cewar kamar ma fa musulunta fa yanda yake yabon alkur'ani tunda sanda ya saurari ayoyin qur'ani ai yayi jinjina da yabo ga ayoyin da ya saurara ya ce ɗazu ya saurari muhammadu wannan mun karanta a majalisin da ya gabata ya ce ɗazu ya saurari muhammadu yana karanta alkur'ani maganan nan da ya ji yana karantawa bai yi kama da maganar mutum ba kuma bai yi kama da maganar aljani ba sannan yana da zaƙi wannan maganar sannan kuma yana da daɗin sauraro sannan kuma magana ce wacce take kamar bishiya mai 'ya'ya wacce za a iya amfana da 'ya'yan nata ma'ana yadda ya fahimci maganar in duk wanda ya rungumi maganar zai iya amfanuwa da maganar ta wannan magana da alwalid bin al-mugira ya yi sai wasu daga cikin mutan maka suke cewa ya musulunta saboda yabo ne ya yi wa alkur'ani kaga kuma ba wanda zai bi alkur'ani sai musulmi shi kuma a lokacin yana bautan gumaka mushiriki ne to sai suka tsorita suna ga kamar ya musulunta to abu jahar yana so ya nuna musu cewa bai musulunta ba to da ya je ya yi wannan makida ta farko yanzu alwalid bin mugira ya haramta wa kansa zuwa gurin sayyidina abubakar ballantana ya saurari ayoyin qur'ani ya haramta wa kansa zuwa gurin sayyidina umar balle ya ji ayoyin qur'ani sannan uwa uba ya haramta wa kansa zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga abu jahal a matakin farko hakarsa ta cimma ruwa mataki na biyu sai ya ce masa mu je gurin mutanenka kai musu bayanin menene ra'ayinka game da muhammadu da abin da muhammadu ya zo da shi yana nufin manzon Allah tunda ba su yadda manzo ba ne ba sa kiran shi manzo ko annabi a'a muhammadu suke kiransa wani lokaci ma in sun so su masa izgili ba sa ma kiransa muhammadin sai dai su ce ibnu abi kafsha kamar yadda muka yi bayani a baya walid bin al-mughira ya kama hanya suka tafi inda ƙuraishawa suke haɗuwa an diyar su kenan kamar wanda suke haɗuwa su huta ko su yi mitin ko su tattauna dangane da abin da ya shafe su da suka je sai yake ce musu kuna cewa muhammadu mahaukaci ne shin kun ga hauka tattare da shi sannan kuna cewa muhammadu matsubbaci ne shin kun ga wani abu na tsubbu tare da shi kuna cewa muhammadu mawaki ne kun ga yana waka sannan kuna cewa makaryaci ne akwai ɗaya daga cikinku da ya taɓa kama shi da ƙarya tun farkon rayuwarsa har kawo yau suka ce duk ba ɗaya ba su taɓa kama shi da ƙarya ba ba mutum ɗaya daga cinsu da ya taɓa kama shi da ƙarya na farko ke na biyu ba wanda ya taɓa ganinsa yana waka na uku ba wanda ya taba ganinsa yana tsubbi na hudu ba wanda ya taba ganin alamar hauka tare da shi sai suka ce masa to kai yanzu menene matsayin muhammadu a gurinka suka tambayi alwalid bin al-mugira kai menene matsayin muhammadu a gurinka sai ya yi shuru sai ce muhammadin nan fa abin da yake zuwa da shi tsafi ne ne muka ce ba cinyar ba kafar bayan a can ya ce baya tsubu nan kuma ya ce abin da yake zuwa da shi tsafi ne to shi ne allah maɗaukacin sarki ya saukar da ayoyi daga suratul mudaffir daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta ashirin da shida yana mai mai da martani wa alwalid bin al-mugira wanda mun karanta wani sashe na ayoyin fadin Allah madaukakin sarki darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li'ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda zuwa nan muka tsaya a majalisin da ya gabata waɗannan ayoyi martani ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mayarwa walid bin al-mugira yayin da ya yi shaida saɓanin abin da ke cikin zuciyarsa menene ke cikin zuciyarsa alƙur'anin nan ba maganar mutum ba ce ba maganar mutum ba ne ba maganar aljani ba ne sannan kuma duk wanda ya rungume shi ya tsira wannan shine abin da ke zuciyar walid bin al-mugira amma ya fito a bakinsa shaidar da ta fito daga bakinsa ita ce sihiri ne a zuciyarsa har ƙasan zuciyarsa ya yadda alƙur'anin daga gurin allah ne ba tsafi ba ne saboda ya wuce matakin ɗan adam ya tsara magana irin wannan wannan shine a ƙasar zuciyarsa to amma don ya yardar da mutanensa ya nuna musu cewa bai musulunta ba ya nuna musu cewa alkur'ani bai masa tasiri ba shi ne ya ce alkur'ani tsafi ne shi ne allah maɗaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi yana mai mayar masa da martani to gabar da za mu tashi kanta faɗin allah maɗaukakin sarki innahu fakkara wa ƙaddar innahu fakkara wa ƙaddar shi alwalid bin mugira da ƙuraisha muka suka tambaye shi kai ka ce muhammadu ba matsafi ba ne ba ba matsubbaci ba ne ka ce ba mahaukaci ba ne duk ka kore daga gare shi ka ce ba mahauki ba ne ka ce ba makaryaci ba ne to menene matsayin muhammadu a gurinka abin da ya zo da shi mai matsayinsa a gunka shine allah ya ce innahu fakkara wa qaddar da suka masa wannan tambayar fakkara sai ya tsaga kai yana tunani ma'ana zai tunanin wani amsa wace amsa zai ba su akan annabi wace amsa zai ba su a kan alkur'ani tunda sun tambaye shi mai matsayin muhammadu gurinka mai matsayin alkur'ani a gurinka sai allah ya ce innahu fakkara sai tsawa yana nazari ya tsawa yana tunani wace amsa zai ba su game da matsayin annabi a gurinsa wace amsa zai ba su game da matsayin alkur'ani a gurinsa allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙaddar sannan ya yi ta kaddara maganganun da zai gaya musu kaga wannan duk yana tabbatar maka da cewar fa alkur'anin fa ya riga gama shiga zuciyarsa saboda yanzu sai ma ya yi tunani me zai kago ya kushe annabi da shi me zai kago ya kushe alkur'ani da shi me yasa saboda babu babu wani abun kushewa tare da annabi a yadda ya fahimci annabi babu wani abun kushewa tare da alkur'ani yadda ya saurari alkur'ani yanzu in har zai kushe manzon Allah ko kuma ya kushe alkur'ani sai ya yi dogon tunani shi yasa Allah ya ce innahu fakkara wa qaddar shi sai tsaya yana ta dogon tunani yana dogon nazari me zai kushe annabi da shi me zai kushe alkur'ani da shi wa qaddar ya ta kaddara abubuwan da zai faɗa ya ta tsara abubuwan da zai faɗa a cikin zuciyarsa wadda in ya faɗa mushrikan maka za su yarda da shi Allah ya ce fa'utila kai faƙaddar sai aka la'ance shi da abubuwan da ya ta ƙaddarawa da abubuwan da ya ta tsarawa a zuciyarsa Allah an ce shi a kansu kenan da abin da ya tsara a zuciyarsa na kushe alƙur'ani da shi ko kuma kushe manzan Allah to Allah an ce shi kan wannan dogon nazari nasa shi yasa malamai suka ce wannan yake nuna maka ana so duk tunanin da za ka yi ka yi mummunan tunani akan musulmi ko kuma musulunci ko kuma alkur'ani ko hadisi saboda me Allah ya la'anci walid bin al-mugira saboda tunanin da yake mummuna akan qur'ani tunanin da yake mummuna akan manzo Allah sai Allah ya la'ance shi Allah ya ce faqutila kaifa qaddar sai aka la'ance shi duk yanda yayi tunanin duk irin tunanin da yayi Allah ya la'ance shi kenan kowane irin tunani ya yi mummuna da zai kushe alkur'ani da shi Allah ya la'ance shi to haka abun yake har kiyama ta tsaya duk wanda zai tsaya yana nazarin yadda zai rusa musulmi ko ya rusa musulunci ko ya ba musulunci koma baya yana tare da la'antar Allah subhanahu wataala kamar yadda aka la'anci alwalid bin al-mugira sakamakon nazari da ya tsaya yana yi dan ya kushe alkur'ani ko kuma ya kushe manzan Allah ko ya kushe su gaba ɗaya to a duk yanda ya yi tunanin shine faƙutila kai faƙaddar duk yanda ya yi tunanin Allah an ce shi duk yanda ya yi nazarin da yanda ya tsara abin da zai fito da shi don ya kushe alƙur'ani ko ya kushe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duka an Allah an ce shi Allah ya ce thumma qutila kaifa qaddar aka maimaita sannan aka sake la'antarsa ga duk abin da ya tsara a cikin zuciyarsa ya shirya cikin zuciyarsa don ya fito da shi don kushe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma kushe alkur'ani ko kushe su duka biyu Allah an ce shi ma'ana Allah an ce shi karo na biyu na farko an sake la'antarsa karo na biyu duk dai don a nuna illar irin wannan ɗabi'a saboda kar wani ya tasirantu da shi kenan yana da hatsari kwarai da gaske mutum ya zamanto a duk tunaninsa ko tsare-tsarensa ya za a yi a ba da koma bayan karatun alkur'ani ko karantar da addinin musulunci kuma ana samun wasu daga cikin musulmai da suke siffantuwa da irin waɗannan siffofi to duk wanda kuma ya samu kansa cikin irin wannan musiba to ya sani yana tare da la'antar ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda a nan allah maɗaukakin sarki ya la'anci alwalid bin al-mugira sakamakon tunani da nazari da yake dan ya soki alkur'ani ko kuma ya soki manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah sai ci gaba da bamu labari ya ce thumma nazar har yanzu fa bai fito da abin da zai soki alkur'anin da shi ba saboda babu alkur'anin nan ba abun suka tare da shi shi yasa duk fasaharsa kuma duk mutanen makka sun sallama cewa a makka ka ba wanda ya kai shi basira ba wanda ya kai shi fasaha ba wanda ya kai shi zalaka ta harshe to amma ga shi nan ya kai ya kawo ya yi dogon nazari ya yi dogon tunani dan ya fito da abin da zai soki qur'ani bai samu ba shi yasa Allah ya sake cewa thumma nazar sai ya sake dogon nazari kenan har yanzu fa duk tunanin da ya yi duk nazarin da ya yi duk lokacin da ya ɗauka yana tunani babu wani abu da ya zo masa wanda zai soki ƙur'ani da shi saboda ƙur'ani babu abun suka tare da shi babu wani abu da ya zo masa da zai soki manzan Allah sallallahu alaihi sallama da shi saboda manzan Allah babu abun suka tattare da shi shi ne Allah ya ce thumma nazar sai sake dogon tunani kan yaya za a yi soki ƙur'ani ya samu yardan mutanensa ya gamsar da mutanensa cewa ba hawa shiga musulunci ba ne ya gamsar da mutanensa cewar alkur'ani bai masa tasiri ba alhali kuma ƙarya ne ƙur'ani ya riga ya samu gida a zuciyarsa sai dai allah bai rubuta masa musulunta ba allah maɗaukakin sarki ce thumma abasa wa basar a tura fa ta kai bango ya yi ya samo abin da zai soki ƙur'ani babu duk tunaninsa duk basiransa fa komi ya tarke saboda babu abun suka a ƙur'ani shine Allah ya ce thumma abasa sai ya yatsa fiskarsa me yasa saboda bai samu abin da zai soki ƙur'ani da shi ba cikin dogon tunanin da yayi bai samu abin da zai soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba duk dogon tunanin da ya thumma abasa sai ya yamutsa fiskarsa wa basar ya canja ta ma'ana kana kallonsa za ka fahimci cewar yana cikin damuwa yadda fiskarsa ta canja ta yamutse sun ma'adibara wasu takbar duk da cewar fa bai samu abin da zai soki ƙur'anin da shi ba bai samu abin da zai soki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi ba amma tare da haka sun ma'adibara sai juya baya ga alƙur'anin gashi fa a zahiri fa ya rasa ne kamata ya karbi qur'anin kawai mana tunda duk dogon tunanin da ya da basirar da yake da ita ya kasa nazarto da tunano abin da zai kushe qur'ani ko kushe manzon Allah to ya hakura mana ya mai da wukarsa a asumma adibara tare da hakan sai ya juya baya ya kawo da kai daga karban alqur'ani duk da fa zuciyarsa ta riga ta karba amma shi sai ya kore shine Allah ce summa adibara wastakbar kuma yayi dagawa da girman kai menene yasa yayi dagawa da girman kai dama an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya tsawatar akan girman kai sai aka masa tambaya ka ce ya rasulallah mutum ne yana so ya ci abinci mai kyau ya sa sutura mai kyau ya zauna a gida mai kyau ya hau abun hawa mai kyau sai annabi ya ce ba wannan ake nufi da girman kai ba ai inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau wannan babu laifi abin da ake nufi da girman kai shine baturun nasi wa ghamtul haqqi wannan shine ma'anar girman kai inji annabi yanzu annabi ya mana definition na girman kai ya mana ta'arifi ya fito mana da ma'anar girman kai shine baturun nasi rena mutane to shi walid bin mugira dama mutum ne wanda yana ganin kansa top can sama saboda basirar da Allah ya bashi saboda haka wannan yasa yake ganin kansa a sama yana ganin mutane a ƙasa kenan mutum ne wanda yake ɗauke da girman kai Allah ya bashi basira ya bashi zurfin tunani ya bashi dukiya ya bashi ƴaƴa sannan ya bashi lafiya wannan duk kyauta ce Allah ya masa wannan yasa yake rena mutane yake daukan kansa madaukaki kuma wannan shine ma'anan girman kai ka ji cewa kai kai ne kowa kuma ba komai bane in ba kai ba kowa ba kowa bane wannan siffa ce daga cikin siffofin girman kai ka rena mutane kana ganin kanka a saman su su kuma kana ganin su a ƙasanka wannan siffa ce da annabi ya bayyana mana cin jerin siffofi na girman kai wanda walid bin al-mugira ya sufanta da ita shi yasa anan Allah ya ce thumma adbara wastakbar sai ya juya baya daga karban alqur'ani wastakbar kuma ya girman kai me yasa ya yi girman kai dalilai guda biyu sun fito kuma cikin ta'arifin da manzon Allah mana na girman kai na farko yana ganin sa madaukaki me yasa duk mutan makka ba wanda ya kai shi fasaha duk mutan makka ba wanda ya kai shi tunani mai kyau sa'an nan kuma yana gaba wanda ya kai shi dukiya ga shi kuma da yawan ‘ya'ya ga lafiya wannan ya ɗebe shi wajen yin girman kai na biyu ya ci karɓan gaskiya dama annabi ya ce mana girman kai shine baƙarun nasi wa zamtul haƙƙi rena mutane da ƙin karɓan gaskiya to shi a nan gurin kowa yana kallonsa a rene shi yana sama da kowa sannan kuma gaskiyar da ta zo masa ya fahimci gaskiyar ce me ya ana shi ya karɓa girman kai waɗannan su ne alamomi guda biyu na girman kai duk wanda ka ɗora kanka a ma'auni idan ka siffanta da ɗaya daga cikinsu to yi ƙoƙari ka nisantar da kanka daga wannan siffa saboda siffa ce ta girman kai idan kana jin cewar kai sama kake waɗanda kake tare da su ƙasa suke kafi su tonna alama ce daga cin alamomi na girman kai saboda inna akramakum inda lahi atkakum wanda yake mafi girma cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah mafi kawanci cikin ku wanda yafi tsoron Allah kenan ba da dukiya bane ake girma ba da mulki bane ake girma ba da matsayi bane ake girma ba da ilimi bane ake girma ana girma ne da me da takawar ubangiji subhanahu wataala to yanzu duk wanda yake jin cewa shi sama yake sauran mutane kuma yana ganin su ƙasa to ya ƙara gyara ɗabi'unsa da halayyarsa ya nisantar da kansa daga wannan siffar saboda siffa ce daga cin siffofi na girman kai sannan siffa ta biyu shine ka ka ƙi karɓan gaskiya mutum ya yi abu a zo gyara masa ya ƙi karɓa kuma ya fahimci cewar kuskure fa yayi abin da ake masa gyara ake masa sai ki karba to alama ce ta girman kai yanzu duk wanda za a fito masa da gaskiya ya yarda gaskiya ce amma ya ki karba to wannan alama ce daga cikin alamomi na girman kai kuma in muka kula waɗannan siffofi guda biyu sun tattaru akan wannan mutumi alwalid bin al-mugira saboda mutanen makka a rene yake kallon su wannan siffa ce ta farko ta girman kai siffa ta biyu alkur'anin nan da ya saurara ya shiga cikin zuciyarsa shi da kansa ya yi shaidar cewar yana da daɗin sauraro sa'an nan kuma duk wanda ya rungume shi zai amfana sannan kuma bai yi kama da maganar mutum ba bai yi kama da maganar ɗan adam ba kaga wannan shaida yi wa alkur'ani to amma me ya hana shi ya karɓi alkur'anin girman kai kenan alama ce daga cikin alamomi na girman kai kin karban gaskiya haka annabi kuma ya bayyana ma'anan girman kai batarun nasi wa ghamtul haqqi rena mutane kana ganin ka kai kafi kowa kowa kana ganin sa makaskanci kowa kana ganin sa a rane sannan kuma wa ghamtul haqqi da mayar da gaskiya kin karbar karban gaskiya alamomi guda biyu na na girman kai wanda kuma da wannan da wannan ɗabi'a aka fara saba wa ubangiji shedan ai da girman kai ya fara saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam ya yi umarni wa mala'iku su yi sujada wa annabi adam Allah ce ikkulna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara Allah ya ce muka ce wa mala'iku usjudu li adama ku yi sujjada annabi adam fasajadu duk sai suka faɗi suka yi sujjada illa iblis sai iblis shaidan kenan aba ya yi sujjada annabi adam me ya hana shi Allah ya ce wastakbara yayi girman kai ka kenan zunubin da aka fara saba wa Allah da shi shine girman kai iblis me ya hana shi ya faɗi ya sujjada wa annabi adam yana ga shi maɗaukaki ne annabi adam makaskanci ne ta yaya shi an halicce shi da wuta annabi adam an halicce shi da yunku an wuta ta fi yunku khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ni fa da wuta ka halicce ni shi kuma da yunku ka ka halicce shi shine yace a asjudu liman khalaqta tina yanzu zan faɗi na yi sujjada ga wanda ka halicce shi da yunku girman kai sai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da me da girman kai Allah ce wa kana min alkafirina sai zamanto daga cikin kafirai ya zama daga cikin kafirai kenan girman kai ɗabi'a ce ta kafirai ba san musulmi da girman kai ba saboda ba ɗabi'ar musulmi ba ce yanzu ka ga musulmi yana girman kai ya aro ɗabi'ar da ba tasa ba saboda ɗabi'ar kafirai ne saboda a nan da Allah ya ce illa iblisa aba wastakbara mai Allah ya ce a ƙarshe wa kana min alkafiri sai iblis shi ya kiyaye sujada annabi adam me ya ana shi sujada girman kai Allah ya ce wastakbara yayi girman kai hakan me ya jefa shi kana min alkafirin sai zama cikin kafirai wannan yake nuna mana girman kai ɗabi'a ce ta kafirai ba ta musulmi ba idan ba a so musulmi ya zama yana siffantuwa da kowace irin siffa ta ta girman kai saboda illarta da mugunyarta da ita aka fara saba ubangiji subhanahu wata'ala iblis sannan kuma ɗabi'a ce ta kafirai wannan walid bin mugira shi ma kafirin ne mushriki gashi kuma ya siffanta da siffa cikin siffofin mushrikai ita ce ita ce girman kai Allah madaukakin sarki ce thumma adbara wastakbar sai juya baya daga karbar alqur'ani daga imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wastakbar kuma ya yi girman kai faƙala to yanzu tunani ya zo masa dangane da abin da zai kushe alkur'ani da shi yadda da tuntuni fa tunanin bai zo ba saboda ne saboda babu abin kushewa ga ƙur'ani to da ya juya baya ki karban alqur'ani sai shaidan ya yi ta masa wahayin tsiya ba haka al'amarin yake a duk lokacin da ka kauce ta farkin ubangiji to anan shaidan zai samu damar shiga jikinka ya kawo maka wannan ya kawo maka wancan har ka samu ka ɗauka to yanzu nan da wani binin mugira ya juya baya ya ƙi karɓan alƙur'ani to shaidan sai kawo masa agaji shedan sai ka masa taimako tun da ɗazu duk tunanin da ya yi babu abin da ya hararo da zai soki ƙur'ani da shi to amma yanzu da shedan ya kawo masa agaji ya kawo masa gudunmawa faƙala in haza illa sihirun yu'thar ya ce ai wannan abin da muhammadu ya zo da shi ba komai ba ne sai tsafi tsafin ma fa ɗaukowa ya a wani guri kowa masa aka yi ba yin kansa ba ne wannan ita ce shaidar da walid bin al-mugira yi wa alkur'ani ya ce in hada illa sihrun yu'thar ai wannan abin da muhammad yake karanta na alkur'ani ba komai ba ne face tsafi tsafin ma da aka koya masa aka karantar da shi aka ɗora shi a kai Allah ya ce a yau ya ce in haza illa qaulul bashar yanzu ya me ya tufka ya warware an gane bayani ya ce wannan ba komai ba ne sai tsafin da aka koya masa ɗaukowa a wani guri sai ce in haza illa qaulul bashar ai wannan ba komai ba ne sai maganan ɗan adam bai yi tufka ya warware ba ɗazu da ya ji alkur'ani ya ce bai yi kama da maganar mutum ba bai yi kama da maganar aljan ba yanzu kuma ya ce in haza illa qaulul bashar wannan ba komai bane face maganar ɗan adam ɗan adam ne je ya tsara tsubbace tsubbacensa da tsafe tsafensa ya koya annabi annabi kuma ya zo yana karantawa to su yanzu mushrikan makka dai sun samu abin da suke so shine sun samu garanti da tabbacin cewa alwalid bin al-mugira ba shiga musulunci yayi shi kuma a ƙasan zuciyarsa fa zuciyar ta fahimci alkur'ani bakinsa ne yake furta musu a'a kuma girman kansa ya hana shi karɓar musulunci Allah a ƙarshe ce sa uslihi saƙar zan shigar da shi cikin wutan saƙar in dulmuya shi a cikinta wannan ita ce sakamakonsa da kuma wanda zai bi gaci irin tasa da wanda zai bi hanya turba irin tasa makomarsu ita ce ita ce saƙar karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu fahimci cewar girman kai kwarai da gaske yana da hatsari a rayuwar musulmi saboda zai iya kai musulmi zuwa ga halaka kamar yadda girman kai ya kai alwalid bin al-mugira zuwa ga halaka kuma ya mutu kan shirka gabanin ya mutu kuma sai da ya taɓe ya wulakanta dukiyar da yake tunƙaho da ita Allah ya kwace abinsa dama dukiyar ta ubangiji ce da abin da bawa ke kai kawo cikinta na ubangiji ne mallakin ubangiji ne a yau ubangiji ya ga dama sai ya cire kayansa daga gare ka wanda kuma ba shi da shi sai ya ba shi na ubangiji ne ya azurta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama to gabanin ya mutu sai da Allah ya kwace dukiyarsa daga hannunsa sannan lafiyar da yake tinkaho da ita Allah ya ɗauke abinsa ‘ya'ya da yake tinkaho da su duk Allah ya ɗebe su waɗanda suka saura kuma Allah ya musu gamo da katar da musulunci suka shiga musulunci Khalid bin al-Walid ɗansa ne ai al-Walid bin al-Mugira Khalid bin al-Walid sai Allah masa gamo da katar da musulunta to sai zo mutuwar wulakanci to haka ƙarshen duk wani wanda zai yi girman kaiwa wannan gaskiya ta alkur'ani da hadisan manzon Allah haka karshensa yake za ka karshensa baya kyau duk wanda ƙur'ani zai bayyana gare shi ya tabbatar eh haka ƙur'anin yake amma girman kai ya hana shi karɓa hadisan manzon Allah girman kai ya hana shi karɓa to karshensa baya kyau kamar yadda karshen walid bin al-mugira bai kyau ba abu na biyu da za mu ɗauka karkashin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu fahimci cewar wannan alkur'ani ba magana ba ce ta ɗan adam magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala su wane ne suke cewa maganar ɗan adam mushirikai irin su walid bin al-mugira yace in hada illa qaulul bashar shi yasa imam tahawi a cikin littafinsa aqidatu tahawiyya yake cewa wa annal qur'ana kalamullah yace kuma lallai alqur'ani magana Allah ce minhu bada bila kaifiyatin qawla daga gurin Allah alqur'anin yazo wa anzalahu ala rasulihi wahya ya saukar da alqur'anin wa manzansa ta hanyar wahayi laisa bi makhluqin ka kalamil bariya shi alqur'ani ba halitta bane kamar maganganun halittu mu maganganun mu halitta ce amma qur'ani fa ba halitta bace me yasa saboda magana Allah ce mu halittar mu Allah yayi abin da ke fitowa daga gurin mu halittar sa Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuke aikata Allah ne ya halicce shi saboda haka maganganun mu halittar su ubangiji yayi mu halittar mu ubangiji yayi shine imam tahawi yace laysa bi makhluqin ka kalamul bariya shi alqur'ani ba halitta bane kaman maganganun halittu su maganganun su halitta ne amma qur'ani ba ba halitta bane ya ce faman sami'ahu duk wanda ya saurari alkur'ani fa za'ama annahu kalamul bashari faqad kafar yariya cewar alkur'anin nan maganar dan adam ce ta wannan ya kafirta inji imamu tahawi ya ce faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashari faqad kafar wa au'ada Allah ta'ala wa au'adahu Allah ta'ala bi saqar Allah ya masa tanadin wutan saqar haythu qala liman sami'ahu wa qala in hadha illa qawlul bashar sa uslihi saqar lokacin da Allah ya ce ma wanda ya saurari alkur'ani ya ce ai wannan ba magana kowa ba ce face magana dan adam Allah ya ce zan shigar da shi wutan sakar ya ce to anan za mu fahimci cewar duk wanda ya ce alkur'ani halitta ne kamar yadda maganganun mutane halitta ne to wannan ya kafurta kuma Allah maɗaukakin sarki ya masa tanadin wutan sakar a yayin da ya ce ma wanda ya saurari alkur'ani ya ce wannan ba komai ba ne face magana ɗan adam allah ya ce zan sa shi a wutan sakar ya ce falon ma au'adallahu bi sakar liman qala in hadha illa qaulul bashar alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar wa yashbihu qaulal bashar inji imamu tahawi cikin littafinsa aqidatu tahawiyya yace falamma au'adallahu ta'ala bi sakar yayin da Allah maɗaukacin sarki ya yi tanadin wutan saƙar liman ƙala in haɗa illa ƙaunar bashir ga wanda ya ce ai wannan ba komai bane sai maganar ɗan adam ya ce alimna a nan ne fa muka sani wa alƙanna muka tabbatar annahu ƙaunu khaliqil bashar cewa alƙur'ani maganar mahalicin ɗan adam wala yushbihu ƙaunar bashar bai yi kama da maganar ɗan adam in ji imamu tahawi a cikin littafinsa aqidatu tahawiyya to kaga wannan yana nuna mana wannan alqur'ani magana ne na ubangiji subhanahu wata'ala wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jiruhu hatta yasma'a kalaman la afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun min minhum yasma'una kalaman la shin kuna kwadayi su imani da ku ne Allah yake ga manzon Allah wa qad kana fariqun minhum alhali wani sashe daga cikin su yasma'una kalaman la suna jin maganar Allah Allah ya kira alqur'ani da maganarsa yasma'una kalaman la annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mushrikan makka suka tsangwame shi suka hana shi sakat suka hana shi ibada suka hana shi yayi da'awa bayan rasuwar bakkonsa da matarsa waɗanda suke bashi kwaba suke bashi garkuwa suke bashi kariya mushirkan makka suka yi ta a kansa kamar za su cinye shi ɗanye annabi ya ga lokaci ya yi ya fita daga makka ya je ya nemi wani guri da zai samu mafaka don ya isar da saƙon ubangijinsa ya tafi ta'if mutan ta'if suka kasa mutan makka suka masa atile atile suka hada shi da ƙananan yara suna jifansa suka masa jina-jina har ya gigice ya ɗimauci ya dawo makka yana dai neman mafaka mahajjata sun shigo garin makka aikin hajji tunda tun gabanin musulunci suna aikin hajji mushrikai annabi ya dinga bibiyar baki da suka shigo daga wajen makka duk inda ya samu taron mutane sai ya tallata musu wannan addini na musulunci ya ce hal rajulun minkum yahmiluni ila qaumihi li uballigha kalama rabbi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi din da yaje samu dandazan mutane baki da suka shigo makka sai ce shin a cikin ku ba zan samu wanda zai dauke ni ya kai ni gurin mutanensa ba li uballigha kalam rabbi dan isar da maganar ubangiji na mecece maganar ubangijinsa alqur'ani yace fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalama rabbi qurayshawa a makka nan sun hana ni isar da maganar ubangiji haka ne yake nuna mana alqur'ani nan magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala to wani ibn al-mugira shine mutum na farko da ya fara cewa alqur'ani maganar dan adam yanzu duk wanda ya tafi da wannan fahimta ya bi gatin walid bin al-mugira da yace in hadha illa qaulul bashar kuma gashi Allah ya ce masa me sa uslihi saqar zan shigar da shi cikin wutan sakar a ƙasa sai ce wa an zala fihi aiban bayan waɗancan ayoyi da Allah ya saukar na cikin suratul muddathir bai tsaya iya nan ba Allah ya sake saukar da wasu ayoyi akan shi wannan mutumi Walid bin al-Mughira me yasa Allah ya tsananta akan Walid bin al-Mughira sama da sauran mushrikai saboda shi yanzu kin musuluncinsa na taurin kai sabanin sauran mushrikai sauran mushrikai qur'anin bai gama fito musu ba amma shi fa qur'ani ya fito masa karara kenan yanzu shi ya bata ne akan hujja ya bata ne da ilimi gaskiya ta bayyana masa da gangan ya ki karbata shi yasa Allah ya tsananta masa shine anan yace wa anzala fihi aidan fi surati nun sannan har ila yau Allah madaukakin sarki a suratu nun ya saukar da ayoyi waɗanda ya kausasa akan Walid bin al-Mughira Allah madaukakin sarki ya tsananta akan sa bayan ayoyin da ya saukar a suratul muddathir Allah madaukakin sarki ya ce wala tuti kullu hallafin mahin karkai da'a karka yi biyayya wa duk wanda yake mai yawan rantsuwa kuma taɓaɓɓe makaskanci wulakantacce wannan duka akan walid bin mugira aka sauka zai ta rantsuwa wa mutanen makka yana ce musu muhammadin nan tsafi yake yi abin da ya zo da shi din nan tsafi ne yana musu rantsuwa to shine Allah ya ce wala tuti kullu hallafin mahin du mai rantsuwa yawaita rantsuwa akan ƙarya karka masa da'a karka saurare shi karka haɗa kai da shi Allah ya hana manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ne malamai suka can yake nuna maka illar yin ƙarya mutum kuma ya rantsuwa bayan ya yi ƙarya ba ya so mutum ya yi ƙarya kuma ya zo ya yi rantsuwa a kan ƙaryar yana da illa sosai ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na kafirai saboda ba su san girman Allah da za su rantse da shi ba to saboda haka ba sa jin kunyar in sun yi ƙarya su yi rantsuwa amma musulmi da ya san girman Allah ba yadda za a yi ya yi ƙarya kuma ya zo ya rantsuwa a kan ƙaryar amma yadda ba musulmi ba tun da bai san girman Allah ba abu mai sauƙi ne gare shi ya yi ƙarya ya zo kuma ya rantsuwa mafi illa mafi hatsari a rayuwar al'umma a yau shi ne ɗan kasuwa ne zai zo da hajarsa yana ƙoƙarin sayarwa sai ya shara maka ƙarya kuma ya tarantse maka kan ƙaryar wallahi tallahi ni ma ban saye shi haka ba misali ka taya hajarsa ka taya biran nan misali ka ce ka ka siyar min naira goma sai ce a'a sai dai in siyar maka naira hamsin ko saba'in to ka bar min mana naira arba'in wallahi tallahi ni ma ban same shi arba'in ba kuma ta yiwu a talatin ya siyo shi kaga na farko ya karya na biyu kuma ya rantsuwa akan karya wallahi tallahi ni ma ban same shi a arba'in ba saboda ka ce ya bar maka arba'in sai ce wallahi tallahi ni ma ban same shi a arba'in ba kuma ta yi talatin ya siya ko ashirin a kudin sari yanzu yana so ya ninka ribarsa ninkin barinkin sai ya ta maka karya yana maka rantsuwa akan karyar ta wannan yana da hatsari kwarai da gaske a rayuwar al'umma musulmi musamman 'yan kasuwa daga cikinmu kuma hakan yana yawaita faruwa cikin 'yan kasuwa akwai hadisi wanda yake ingantacce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda imamu muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa abu dawuda ya fitar cikin sunan ɗinsa hadisin da aka samo daga abu dharal ghifari Allah yarda da shi yake ba da labari cewar wata rana ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa salatatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim Abu Dharr al-Ghifari yace yanzu manzo Allah yana cewa wasu mutane guda uku la yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba wa la yanzuru ilaihim Allah ba zai yi dube zuwa gare su ba yawmal qiyama ranar tashin kiyama Allah ba zai kalle su ba sannan ba zai musu magana ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba wacce take mai radadi abubuwa guda nawa abubuwa hudu na farko Allah ba zai musu magana ba kaga sun shiga uku a ce ubangijinka ba zai mauka magana ba ai ka shiga uku ka lalace na biyu Allah ba zai dube zuwa gare su ba mumine kuma Allah zai dube zuwa gare su su dube zuwa ga ubangijinsu su ji daɗi ba abin da za su ji daɗi kamar ganin ubangijinsu ranar gobe kiyama wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ranar tashin kiyama wasu fiskoki za su yi haske me zai sa su yi haske saboda kallo da za su yi zuwa ga ubangijinsu suna cikin murna da farin ciki da annashuwa mutum yana cikin farin ciki yana cikin murna zaka ga fuskarsa tana sheki to su a wannan rana sakamakon ganin ubangijinsu suna cikin murna da annashuwa sai kaga fuskokinsu suna haske to su waɗannan Allah maɗaukacin sarki ba zai dube zuwa gare su ba sannan wala zakihim abu na uku Allah ba zai tsarkake su ba sannan abu na hudu walahum azabun alim suna da azaba wacce take mai raɗaɗi abu dharr ghifari ya ce su waye haka ya manzon Allah kai amma sun tabi amma sun yi asara in ji abu dharr annabi ya sake maimaitawa cewa talatatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawm alqiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim annabi ya maimaita karo na biyu mutane guda uku Allah ba zai musu magana ba ranar gobe kiyama ba zai yi dube zuwa gare su ba sannan ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi abu zar ya ce ya rasulallah su wane ne waɗannan mutane sun yi asara sun taɓe manzon Allah ya sake maimaita karo na uku salatatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim sai da ya sake tambayar manzon Allah karo na uku sai manzon Allah ya bashi amsa ya ce almusbilu na farko kenan na biyu wal mannanu alladhi la yu'ti sha'an illa minna sai na uku kuma wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib waɗannan sune mutane guda uku da Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama ba zai musu magana ba ba zai dube gare su ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi na farko al musbilu wanda yake sauke tufafinsa yake taka shi wanda zai sauke tufafinsa ƙasa da idanun sawunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar gobe kiyama Allah ba zai masa magana ba kuma ba zai dube gare shi ba kuma ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi shine wanda zai zo yana taka tufafinsa kuma galibi da yawa daga cikin maza za ka ga taka tufafinmu muke yi kaɗan ne za ka ga sun ɗaga tufafinsu saman idan sawunsu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mannanu alladhi la yu'ti sha'an illa minna mai gori wanda duk abin da zai bayar ba zai bayar ba sai da gori duk abin da zai maka sai ya maka gori duk alherin da zai ma sai ya maka gori duk taimakon da zai maka sai ya maka gori to irin wannan mutum ne irin wannan ɗabi'a ne irin wannan siffa ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ba zai masa magana ba ba zai dube zuwa gare shi ba sannan kuma ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba wacce take mai raɗaɗi sai mutum na uku wa munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake ciyar da hajarsa ta kasuwanci da rantsuwa na ƙarya zai sayar da hajarsa ta kasuwanci da rantsuwa wacce take ta ƙarya kai shiru abunka kai dai ka sa wannan abun naka kuɗi in za a siya a siya in ba za a siya ba shi kenan amma kai taran tsarance na ƙarya wannan ka jefa kanka cikin bala'i saboda ranar gobe kiyama Allah maɗaukacin sarki zai jefa ka cikin azaba wacce take mai raɗaɗi to kaga kenan wannan yana nuna mana illar rantsuwa akan ƙarya me yasa saboda ɗabi'a ce ta kafirai shi yasa a wannan guri Allah maɗaukacin sarki yake cewa manzansa wala tuti kulla hallafin mahin karkai da'awa duk wani wanda yake mai yawan rantsuwa bisa ƙarya kuma taɓaɓɓe wulakantacce shine anan mai wannan littafi na nurul yaqin yace kathirul halifi mai yawan rantsuwa yace wa kafa bi hadha zajiran liman i'tada al halif wannan ya isa ya zama mai tsawatarwa ga duk wanda ya saba rantsuwa babba da karami zai rantsuwa gaskiya da karya zai rantsuwa ya ce ta wannan ya isa ya zama mai tsawatarwa gare shi hammazin masha'in binamin wannan duka martani ne ubangiji subhanahu wata'ala yake mayarwa akan munanan ɗabi'u da munanan siffofi da alwalid bin mugira ya siffanta da su Allah ya ce hammazin daga cikin siffofin alwalid bin al-mugira mutum ne wanda yake hammaz menene ma'anar hammaz shine mai yawan aibanta mutane mai yawan sukan mutane mai yawan giba na mutane ma'ana cin naman mutane shine ma'anar hammaz mai yawan izgili wa mutane shine ma'anar hammaz duk waɗannan fassarori malamai sun yi ma wannan kalmar ta hammaz ka yi giban mutum ka yi izgili wa mutum sawa'un da fatar baka ko kuma da ishara to wannan mai wannan aiki ana kiransa hammaz ma'ana mai giba cin naman mutane da mutane a bayan idansu izgili wa mutane wulakanta mutane tabar da mutane wannan duka siffa ce daga cikin siffofin alwalid mudin mugira ta ke nan ne ke nuna mana illar giba saboda giba ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na na mushrikai ba a so musulmi ya zamanto ya siffanta da ita mecece giba annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana abin da ake nufi da giba shine zikruka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da inda kunnensa zai ji zai kyamaci wannan abu amma za ka ambace shi ne a bayan idansa wannan shi ake kira giba sahabin manzon Allah ce ya rasulallah ko da dan uwan nawa tattare da shi akwai abun kushewa annabi ya ce i ko ko da akwai abun kushewa in ba abun kushewa ai ƙarya ka masa amma in har akwai abun kushewa da zaka soke shi da shi wannan shi ake kira giba in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kenan yanzu duk wani abu da zaka faɗa a bayan idan mutum wanda inda yana nan abun in ya ji ba zai masa daɗi ba to wannan shi ake kira giba ko da kwa ɗabi'arsa ce ko da halayyarsa ce ka ambace shi da ita a babin kushewa a bayan idansa to wannan shi ake kira giba Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana illarsa Allah subhanahu wataala ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'd kar sashen ku yayi giban sashi ma'ana kar sashe magana maganan sashe a bayan idansa magana wacce take ta batanci ko ta kushewa ko ta muzantawa a bayan idansa Allah ya hana yace wala yaghtab ba'dukum ba'd Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an yi akula lahma a kai maitan fakaritumu shin ɗanku zai so ya ci naman ɗan uwansa ɗan uwanka ya faɗi ya mutu ka ɗauko ka sa ka yanki namansa ka ci ɗan yaba ma tare da ka dafa ba shin ɗanku zai iya haka yana da wahala ɗan adam ya iya haka musamman musulmi wata irin ba musulmi ba ne ya iya amma musulmi dai ba zai iya ba duke kashewar zuciyar musulmi ba zai iya ɗan uwansa ya mutu ya ɗauko yanki namansa ya ci ba yana da wahala shi ne Allah ce a yi hibbu a hadukum an ya akula lahma a kai maitan shin ɗayanku zai iya cin naman ɗan uwansa bayan mutuwarsa ba zai iya ba sai Allah ce fakare tu to kamar yadda za ku kyamaci cin naman ɗan uwanku bayan mutuwarsu to ku kyamaci gibansu a bayan idonsu shine ma'anar fakare tu ibnu abi shaiba da shi da imamu tabarani sun fitar da hadisi da aka samu daga abdullahi dan mas'ud allah yarda da shi yake ba da labari cewa wata rana mun kasance a gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya tashi ya tafi bukatarsa tafiyarsa ke da wuya sai wani ya dinga sukarsa yana faɗin aibunsa wancan da ya tashi ya tafi tafiyarsa ke da wuya sai wani ya dinga sukarsa yana faɗin aibinsa take sai manzon Allah ya ce masa zaƙulo abin da ke cikin haƙorinka ya ce a rasulallah ban ci komai ba ba wani abu da na ci dama nama ne an ce yake makalewa cikin haƙori ni ko ban ci nama ba ya gaya manzon Allah sai annabi ya ce ai ka ci naman dan uwanka da ya tashi yanzu saboda haka ne motsin ke ka zaƙulo naman ka fidda shi daga cikin haƙorinka kamar annabi yana masa ishara je ka nemi afuwarsa yanzu naman da ka ci ya makale jikin haƙorinka ma'ana gibarsa da kai yanzu laifin yana tare da kai yanzu mutum ya ci nama makale a haƙorinsa ai ba zai samu nutsuwa ba har sai ya samu abin fitarwa ya fitar wani tsinken nim ma zai cira ya gyara shi ya fitar da naman da ya makale jikin haƙorinsa to haka giban ɗan adam take kamar yadda manzan Allah ya bayyana imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa ya fidda hadisi da aka samo daga anas ɗan malik Allah yarda da shi ya ce manzan Allah yana ba da labari kan cewar lokacin da aka tashi da shi zuwa sama ya wuce wasu mutane suna da faratu zakwa-zakwa wanda suna sa wannan faratin nasu suna ragunan fiskarsu da kirjinsu suna kartan fiskarsu suna ɗaye fatan fiskarsu da wannan faratin nasu da kuma tsokar kirjinsu suna kwashe ta da faratunsu annabi da ya ga waɗannan sai hankalinsa ya tashi sai yake tambayar mala'ika jibrilu dama da mala'ika jibrilu suka tafi allah ba mu labari subhanallazi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سيكي تنبين ملائكة جبريل يتي سوى ليني وأنن يا جبريل جبريل سيبا والنبي أمسى cewa waɗannan da ka gani su ne masu cin naman mutane su fada cikin mutuncin mutane su kushe wannan su aibanta wancan a bayan idansa to su ne ake musu wannan ukubar da ka gani in ji mala'ika jibrilu ya gaya wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har ila yau imamul bukhari ya fidda hadisi cikin al'adabul mufrad ibn hibban shi ma ya fitar cikin sahihinsa wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake kiransa amr ibn al-as Allah yarda da shi yana tafi tare da ɗalibansa sai suka wuce alfadari mushen alfadari ya kwana ya wuni ya kumbura ya fara wari sai amr bin al-as ya juyo ga ɗalibansa sai cewa a cikin kuwa zai iya cin wannan mushen alfadarin gashi ya kumbura suntun kudaje na ta binsa wari yake ko toshe hancinsa yake yi sai amr bin al-as ya ce wa ɗalibansa da suke tare da shi cikin kuwa zai iya cin naman wannan alfadari sai suka ce subhanallah ai mutum ya zauna kusa da alfadarin ma cutar da kansa ina ya gaci namansa sai amru dan as ya ce musu to ɗayanku ya zauna ya ci naman wannan mushen alfadarin da ya kumbura yana cikin shirin fashewa saboda ruba ya cika cikinsa ya fi masa alkairi akan ya ci naman ɗan uwansa musulmi in ji amru bin al'as haka wannan duka yana nuna illar giban ɗan uwanka yin maganarsa a bayan idansa to wannan siffa ce daga cin siffofin alwalid bin al-mugira kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata mana a nan gurin yace hammazin mutum ne wanda yake yawo cikin mutane amma kuma yana wulakanta su yana kaskantar da su yana musu izgili yana maganansu na kushewa a bayan idansu wannan duk zai da kunshi ma'anar hammazin masha'in binamin wannan ma siffa ce daga cin siffofinsa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da su wanda ina ga bayani akan wannan siffa tasa wacce ita ce za ta zama ta uku cikin jerin siffofinsa da Allah maɗaukakin sarki ya zubo mana cikin waɗannan ayoyi na nun ba za mu samu damar yin bayanin kan wannan siffa ta ukun ba saboda ƙurewar lokaci za mu ƙarƙare a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah maɗaukacin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh